وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata 28 ne ko ga watan al-muharram shekara ta 1400 da a na'am da 45 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha nawa sha hudu 14 ga watan ga watan ga watan 8 watan August shekara ta 2023 a lissafin turawa za mu tashi a tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara idan yan uwa za su iya tunawa a da a lokacin da muka tafi hutu mun ɗauko bayani akan wannan sura mun zo ƙarshen ma sura ɗin amma kuma lokaci ya mana halinsa ba mu iya ba mu iya gangarawa har zuwa ƙarshe ba mun tsaya akan aya ta 210 daidai aya ta 200 goma daidai a cikin suratul shu'ara wanda Allah tabaraka ta'ala yake magana akan martani da yake mayarwa dangane da mushirkai akan abin da ya shafi alkur'ani mai girma suna da awar cewa a shi ƙur'ani a shedan ne yake zuwa ya makale ya gaya wa annabi kawai sai zo gaya mutane ma'ana ba magana Allah ba ne kamar yadda daga cikin hanyoyin da suke bi suna wato rage daraja ƙur'ani a da tuzartar da alƙur'ani a yau shine suna cewa a yi hanyar da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bi yana karɓan wannan alƙur'ani hanya ce wacce take ɓatacciya a cikinsu alaihim min Allah ma yasihqun la'natullahi alaihim suna cewa wai annabi wai sai hauka ta taba shi sannan ya zo ya ce ma wai Allah ya sauka mai da Qur'ani yanayin da yake shiga a idan Allah yana masa wahayi akwai nau'uka na wahayi da Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yana shigan wani yanayi ko ya ci gumi ko ya ci wahayin kamar yana zuwa masa kamar ƙara na wato ƙararrawa to sai suka ce ai wannan yanayi da yake shiga ta canjin yanayi na ya ta gumi kayan gumi da asatirul awwali ne wai tatsuniyoyi ne na mutanen farko asatirul awwali na tattabaha fahiyar tumla alaihi bukuratan wa asila suka zagi qur'ani suka karyata qur'ani suka ce wai tatsuniya ne na ta zo mu jita na mutanen farko da muhammadu yake zuwa yake gaya wa mutane da aka ba su yarda cewa ƙur'ani wani littafi ne da da za a yi imani da shi a bauta Allah da shi ba suka ce kuma asali ma wannan na kawo muku shubohi ne na kafirai da suke karyata ƙur'ani suke zagin ƙur'ani wai ai asali ma shi addinin muhammadu da ƙur'anin ma gaba ɗaya ai daga daga yahudu ne da nasara dan me yasa muhammadu zai zo yana fada da yahudanci da nasaranci ai asalin addinin ma addinin an ciro shi ne sos ɗinsa daga yahudu ne da nasara kawai har haɗawa ya yi ya shiga tsakiya sai ya ciro da haka a daina zagin ko a daina ɓata wani addini in ba addinin musulunci ba alƙurani kuma ya gaya mana cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin to irin waɗannan maganganu duka za ku ji su da yawa a cikin wato rubuce-rubuce musamman na zamani a yau wanda kullum kokari suke su yaki alkur'ani su bace shi wannan alkur'ani to shine Allah ya maida musu da martani Allah ya ce wa ma tanazzalat bi shayatin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين
أتكين جملة جيريا وميزهوبة Allah ya mai da martani ya ce shi wannan alkur'ani wa mata nazzalat bihi shayatin ba shaidanu ne suka saukar da shi alkur'ani ba saboda suna da awacewa ai ai wai shaidanu ne suke gaya wa Muhammadu ta bayan gida sai zo ya gaya mutane shine Allah ya ce a lallai ba shaidanu ne suka saukar da alkur'ani ba wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un bai kuma dace ba gare su a ce su suka saukar da qur'ani wa ma yastati'una kuma ba za su iya saukar da qur'ani ba dan dama Allah ya riga ya faɗa duk tarayyar da za a yi kullu inni jama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira gaya musu da da mutane da aljanu duka gabaɗaya za su yi tarayya su haɗu don su zo da wani makamancin wannan alkur'ani ba su isa su zo da shi ba ko da sashensu yana taimakon sashi ko wata sura ma a cikin alkur'ani ba wai ƙur'anin duka ba da allah ya kalubalance su zo da ƙur'ani duka suka gagara allah ya ce to ko wata sura ma ku zo da sura min mislihi wata daga cikin misalin sura ko da irin inna a tsainaka ne gajeriyar sura to ku kawo ta amma ba su iya ba aya ɗaya ma suka gagara ka duba aya ko da irin wannan ayoyi gajeroru na surar shuara mutum ya kawo ƙwaya ɗaya wanda ta yi iri ɗaya da alƙur'ani bai isa ba tun da aka yi duniya har yau har gobe har jibi har gata har ila yawmil qiyamati wani ya zo da wani abu makamancin qur'ani bai isa ba ga qur'anin ai gashi nan wani ya kirkiro shi ya bugo shi ya turo shi a duniya a ce ga wani yayi kaman qur'ani bai zai yi ba yanzu wannan kadai bai isa ya nuna wa duniya cewa shi qur'ani littafin Allah bane ba yanzu wannan kadai bai isa ya sa musulmi ku ƙara riko da wannan littafi mai daraja mai matsayi ba masu fasahanku da na aljanunku da masu basiranku da na aljanunku da masu iya magananku da na aljanunku da na farkonku da na ƙarshenku da kwamfutocinku da ƙwarewarku in an isa a kawo aya ɗaya irin wannan ta alƙurani aya ɗaya kawai duba yadda aka ci gaba suke kere-kere a duniya duba yadda suke yin abubuwa na fasaha a duniya amma duk fasahar mai fasaha yana zuwa gindin ƙur'ani sai dai ya kwana wane mutum wallahi in kuma an isa bismillah ga fili ga mai doki da ka zagi annabi da ake da ƙaryata musulunci da ake da sukan shari'a da ake cewa ƙur'ani maganan wani ne ba na Allah ba wa ma tanazzalu bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un shaidanun nan da kuke magana a kansu innahum an sam'i lama zulun lalle su wato ababan iyakancewa ne ma'azuluna mahjubuna kenan bi shuhabi Allah ya kare ya hana su su sato zance ai an sami an siraqi sam'i min as-sama'i ba su isa su sato magana daga sama ba la ma'zuluna أي لمحجوبون بالشهب مرجومون jefe su ake sun yi ƙoƙarin wani hau kan wani wani hau kan wani wani hau kan wani su je haccan sama wai su sato maganganun da Allah yake da mala'iku Allah ya hana su ba su isa ba ba za su taɓa yi ba idan har shedan da Allah ya bashi iko ya hau ya hau ya hau ya hau ya hau ya hau sama aljanu shedanu su je can sama Allah ya hana su wannan to yana ga dan adam da dutsiyarsa a ƙasa yake karewa duk abin da za ka yi fasaha ka da basirar ka iyakaci a nan kake kana ɗagawa sama da benen gidanka da ka rikito mutuwa za ka yi Allah ce fala tad'u ma Allah ilahan akhara fa takuna min al mu'addabin ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ibnu abbas yake cewa yuhadiru bihi ghayrahu yaqulu anta akramul khalqi alayya ولو اتخذت إلها غيري لأذبتك wannan ana magana da manzan Allah ne amma waninsa ake nufi Allah yana cewa kai ne mafi girman halitta a wajena amma yau da za ka riƙe wani ba Allah ba da sai na maka azaba da ka fala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani karka bauta wani abun bauta tare da Allah fatakuna minal mu'azzabin zaka zama cikin wanda Allah zai masa azaba wannan alkhitabu linnabi wal muradu bihi ummata gashi da annabi ake magana amma ana nufin al'ummarsa dan annabi bai zai shirka ba wannan aya tana nuna mana hadarin ainihin wato hada wani da Allah wajen bauta abinda ake nufi da shirka shine ka hada Allah da wani ko ka hada wani da Allah a wajen bauta abinda Allah ne yake yi kace wani dan adam yana yi arziki Allah kaɗai yake ba da shi sai ka je kana neman sa a wajen wani Allah mulki Allah kaɗai yake ba da shi sai ka je kana neman sa a wajen wani Allah lafiya Allah kaɗai yake ba da ita sai ka je kana neman ta a wajen wani Allah rayuwa Allah kaɗai yake ba dan adam rayuwa sai ka je kana nema a wajen wani Allah in za ka faɗi Allah za ka kira in ka ɗaga Allah ne ya ɗaga ka in ka ɗaukaka Allah ne ya ɗaukaka ka in ka rasa Allah ne ya hana ka in ka samu Allah ne ya baka ka yadda da wannan shine aqida tatacciya ingantacciya fala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani kada ka bauta wani tare da Allah a wata ayar fala taj'al ma Allah la taj'al ma Allah ilahan akhar fataqa'uda madmuman makhdula la taj'al ma Allah ilahan akhar kar ka hada wani abun bauta wani ubangiji abun bauta Allah bayan ubangiji ka hada shi da wani ka ce wai shi ma abun bauta ne sai ka wayi gari ka zama abun zargi kuma tababbe a wata ayar fala ta duma Allah ilahan akhara kar ka kira wani tare da Allah ina masu bautar kabari ina masu kiran wani ba Allah ba mutum ya je gindin kabari ya sunkuya yana kiran kabari mataccen mutum kana kiransa kana roƙonsa abinda ake roƙon Allah da shi wallahi wannan hadari ne kwarai da gaske yaya za a yi kabari ya amsa maka in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir Allah ce ko kun kira su gumakan nan da allolin da kuke bauta musu ba sa ji ko da sun ji ba su isa su amsa muku ba kuma ranar tashin kiyama sai sun butulcewa shirkanku da kuke yi da su da Allah ba wanda zai baka labari irin Allah shine alkhabir mai ba da labari akan abin da ke faruwa da aka jama'a duk wanda zai nema ya nema wajen Allah kuma karka yadda su raba ka da Allah su haɗa ka da wani Allah wani abun tausayi sai a haɗa mutum da gunki ma ba ma da mai rai ba da gunki abun bakin ciki wallahi mutum ya zo yana bauta wa itace yana kiran ice yana roƙon itace bishiya ɗin nan mutum ya wanka ya wanke rigarsa ya je ya tsuguna ƙarƙashin itace yana roƙon wannan itace ba Allah ba fala ta doma Allah ilahan akhara fatakuna min almu'azzabin da masu bauta wa rana rana mutum ya je da safi in rana tana kullowa ya tsuguna ya ta kiran rana ba Allah ba ko lokacin da rana za ta fada mutum ya je yana kiran rana da wata akwai masu bautar wata Allah ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ko ko mutum ya dauki wani dan adam ya kama bauta masa ya kama kiransa yanzu da yawa akwai wanda aka raba su da Allah aka hada su da sunan kiran wani mutum zai fadi sai kira wani kayansa ya bata ya kira wani ya shiga matsi ya kira wani sai a ɗauko hoton wani malami ko wani shehi ko na akar makalla ko wani wali da aka nada shi sai a ce a rinka kiransa wai shi ma ya isa a kira shi bayan Allah ɗin kaga shi masu bautar gunki ɗin suna da 'yan uwa masu shirka yau da mutane rayayyu ko matattu ko mutum ya zo ya ce komi Allah ne komi Allah Allah fa shi ne al'ilah daga aliha ya alahu ilaha abin bauta ne al-mabud itace Allah ne ruwa Allah ne rana Allah ne hular sama Allah ne ya ce komi Allah ne don ya kira sunan shehin sai ce shi ma Allah ne sai kira malam ya ce ato ni da nace maka itace ma Allah kare ma Allah alhinzir ma Allah to dan nace shehi na Allah ne to wani abu mamaki ne ka duba yadda shedan yake musu fitsari a kunnuwansu da gwagwalansu mutum baya jin tsoron Allah baya kunya ya fito kafafen yada labarai na zamani din nan ya kira wani mutum ya ce wai shi Allah ne kuma wai shi musulmi ne wallahi malaman bid'a wallahi ku ji tsoron Allah ku daina halakar da mabiyanku malaman bid'a ku ji tsoron Allah ku rinka gaya wa mabiya gaskiya ku daina halakar da su malaman bid'a ranar da za ku gamu da Allah kuna ɗora mutane akan shirka da bid'a abin ba zai muku daɗi ba akwai bayan Allah masoya Allah Allah suke so amma an canja musu akalar fahimta an ɗora su akan wani abu na daban kuma an nuna musu ba su da amintattun malamai in ba waɗannan malaman ba ta ƙur'ani ƙarara yana mana bayani wala ta ji alma Allah ilahan akhar fatulka fi jahannama maluman mahsura karka kira wani tare da Allah sai a jefa ka a jahannama mai kiran wani ba Allah ba ɗan wutar jahannama ne wannan abin da wannan aya take nufi kenan ta surat shara a takaici aya ta 213 fala tad'u ma allahi ilahan akhar fatakuna min almu'azzabin ara masimi Allah ya ce وأنذر عشيرتك الأقربين haka dai واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون
sai Allah ya dawo kan magana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa anzir ashiratak alaqrabin wannan magana shirka kada a hada Allah da wani wajen bauta din nan to kai gargadi wa danginka na kusa da kai kai ma da kaji wa'azi kai gargadi wa danginka na kusa da kai kasi shirka da Allah duk wani zunubi da ka sani in dai na tsakaninka da Allah ne Allah yana iya yafe maka shi idan ka mutu amma ban da shirka duk wanda ya mutu yana shirka da Allah bai tuba ba alkawari sai ya shiga wuta dan jahannama ne shi kuma Allah baya yafe shirka a kiyama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa a yi shirka da shi in dai an mutu ana shirka da shi baya yafewa amma duk wani zunubi ba wannan ba na tsakaninka da Allah Allah yana iya yafewa shine Allah ya ce da manzon Allah ka fara tunatar da ko gargadi ma danginka na kusa da kai riwaya ta zo daga Abdullahi bin Abbas yace yayin da Allah ya saukar da wannan aya ta wa'anzir ashiratakal aqrabina manzo Allah ya fita ya hau kan dutsen safa ya yi ƙara ya ɗaga sauti ya ce ya sabaha suka ce waye wannan mai ɗaga sauti yau suka haɗu suka je su ga me ake so a faɗa annabi ya ce a ra'aytukum in akhbartukum anni anna khaylan takhruju min safi hadha al-jabal akuntum musaddiqiyya ko mutanen makka ya koyi dangina ya koyi uwana shelayayye kira kamar yadda wata riwaya ta zo ya wance wance ya fatima ya wane ya duk danginsa ya kira su mutanen maka suka zo suka kewaye shi ya ce yanzu idan na ce muku akwai wata rundunar yaƙi da za ta ƙullo ta bayan wannan dutsen a yanzu za ta yaƙe ku ku mutanen makka za ku gaskata ni ka duba yadda ya gwada hankalinsu in na ba ku labarin wani abu da zai iya samun ku ya cutar da ku a yanzu za ku yadda cewa eh abin da na gaya muku haka ne suka ce ma jarrabna alaika kadiban ai mu ba mu taɓa gwada ƙarya a tattare da kai ba ai kai mutum ne mai gaskiya so duk abin da ka gaya mana ai za mu yadda suka daure kansu ta mau ashe annabi zai jefo sako ne sai ce fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid ina shaida muku ni mai gargadi ne gare ku dangane da azaba da take jiran ku in ba ku bi Allah ba ni annabi ne ba kun ce za ku gaskata ni ba to inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid take baffansa abu lahab abu lahab baffan shi baffan annabi ya daga hannu ya ce tabballaka ma jama'ata na illa lihada sai zagi annabi tabban ɗin nan zagi ne yana gadara shi baffan annabi ne ya zage shi ya ce daman akan wannan ka tara mu don ka ce mana kai annabi ne wannan kaji gugurmayar da annabi ya wajen isar da sako ko akan wannan zancen ka hada mu ya tashi ya tafiyarsa shine mutum na farko da ya fara tashi yana inkari ya ce ku tafi ku rabu da shi shine Allah sabaraka wata'ala ya saukar da tabbaci ya da abila habin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran za ta lahab har zuwa ƙarshe to Allah ya ce wa annabi wa andir ashiratakal aqrabina dinnan yana nuna kai mun nada ka mai wa'azi mai gargadi annabi kenan kamar yadda yace wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh an yi min wahayin wannan alqur'ani dan yi muku gargadi da shi da kuma duk wanda sakon ya isa gare shi har mu ga mu yau qur'ani ya zo mana a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra yanzu shaidawa kuke yi Allah yana da wasu allolin abokanan tarayya da shi kulla ashad tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira kaga annabi kana lil alamin nadhira Allah ya saukan masa da al-furqan al-qur'an criterion الفارق بين الحق والباطل الفارق بين التوحيد والشرك littafin da yake mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ƙur'ani mai rarrabewa tsakanin tauhidi da shirka ƙur'ani mai rarrabewa tsakanin haske da duhu to Allah ya turo shi zama mai gargadi wa tunzira bihi qauman ludda duka wannan Allah ne ya nada shi ya bashi wannan yace ka je ka musu gargadi ka je ka ja musu kunne a wata riwayar ta Ibn Abbas a wata riwayar Bukhari ne ya rawaito ta a tafsir suratu Tabbat a wata riwayar ta Abdullahi Ibn Abbas yace yanda Allah ya saukar da wannan aya ta suratu Shu'ara wa anzir ashiratakal aqrabin wanda Allah ya hau kan dutsen Safa yana kira ya bani fihir ya bani adai kamar yadda na gaya muku yana ambato butun quraish har sai da suka haɗu a idan ma ta kai ga mutum yana larura a gida da annabin ne ya kira ya ga ba zai iya zuwa ba sai ya turo dan aike ya ce kai na ji fa ana kiran mu je ka jiyo mana me muhammadu yake so ya faɗa yau sai ga abu lahab ya zo tare da quraishawa النبي يتي أرأيتكم لو أكبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية ينزو إذا نباكو لاباري تشوى akwai rundunar yaƙi a wannan kwarin ga sunan za su kawo muku farmaki ni na gaya muku wannan na ce ku shirya ga wata runduna a bayan kwarin nan suna tafi za ku gaskata ni suka ce a na amma jarrabna alaika illa sidiqan ai mu taɓa gwada ka ba sai dai gaskiya duk abin da mun gwada ka gaskiya kake faɗa sallallahu alaihi wasallam amma ku duba mu mamaki da ya gaya musu cewa shi annabi ne mai wa'azi sai suka baje ba su karba ba yace to fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid Abu Lahab ya daga hannu ya zagi annabi ya bata shi ce tabballaka sa'iral yawmi alihaza jama'atana yau yinin nan gaba daya abin da ya saura kai asara ka tabe ba abin da ya kawo ka sai ka gaya mana wannan wai kai annabi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafafata da irin waɗannan mutane makiya Allah makiya shari'a makiya addini wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa to Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi wa danginsa na kusa da shi to anan fikin ayar abinda zamu dauka shine yana da kyau mai da'awa idan zai fara da'awa ya fara da gida mai karantarwa ya fara karantar da gida ya karantar da matashi da 'ya'yansa ya karantar da iyayensa da danginsa da 'yan uwansa na kusa da shi ya fara yi musu gargadi idan mutum ya ɗauko da'awa ya fara a gidansa aka karɓa dangin suka karɓi da'awarsa to yana fita waje tare da izza da ƙarfi don ko an koro shi a waje zai zo gida za a karɓi da'awarsa amma sai mutum ya tsallake gida bai karantar da su ba yaje yana karantar da wasu ka tafi kana ta koya wasu sallah ashe ma taka bata iya sallah ba wani akwai tunani a ciki ba daidai bane ka je kana ta koya wa 'ya'yan wasu ilimi kai kuma 'ya'yanka ba su da ilimi ka ƙara rayuwarka kana ta tashi faɗi kana ta ba da ilimi ga wasu amma ga babanka yana cikin bakin jahilci ga mahaifiyarka ko fatiha ba ta iya ba yanzu kai daidai ne ka bari mahaifiyarka ta mutu ba ta iya karanta fatiha ba kuma yanzu kai me ya amfanin wa'azinka da baka iya dasa wa'azinka a gidanka ba ka bude makarantar qur'ani amma yayanka ba su iya qur'ani ba iyalinka ba su iya qur'ani ba to me amfani zaka je ka koya wani wanzir ashira takal aqrabin kai gargadi wa danginka na kusa da kai da haka wannan fikhu ne na dawa lalle idan mutum zai koyar ya fara gwadawa da gida in gida ba su karba ba to ya iya fita waje amma ala duk wanda yake karantar da mutane ya sani cewa ana bin sa bashi iyalinka matakin farko dan su Allah zai fara tambayanka akai sama da sauran mutane da kake koya musu daga cikin abin da zamu fahimta a wannan aya tana nuna mana al-bad'u bil ahammi fal muhim a fara da abin da yafi kowane muhimmanci sannan kuma sai a biyo na baya da shi sannan ka fara da da ƙauyen ku yaya mutum zai tsallake ƙauyen su ba su iya alwala ba ba su iya sallah ba san tauhidi ba ya tsallaka ya tafi wani guri ka gwada musu baka ce ma su yi ba ballantana su ce ba su yadda ba ka fara da ƙasarku kakkabar ƙasarku suna cikin duhu da jahilci ka tafi wata ƙasa wa an dir ashira ta kal a karabin fara da na kusa dangin ƙwarai na kusa sai dai in kayi kayi ba su karɓa wannan kuma ta mazur kana da uzuri da haka yana cikin abin da za mu iya fahimta a cikin wannan aya kuma za mu gane cewa lallai annabi ya misalta wannan aya tunda kam lalle ya tashi ya je a makka ya hau kan dutse ya yi shela ya kira ya ce to ina shaida muku ni fa mai wazi ne wannan yana nuna cewa mai wazi ya kamata ya zama yana da fasaha da basira akwai lokacin da ba aya kaɗai za ka jawo mutane ko hadisi ba za ka yi amfani ne da ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu ka isa musu da saƙo yanzu kun ga a lokacin nan da annabi ya hau dutsen da tashi yana ta ja musu ayoyi ko yana ta ba su hadisai ba lalle su abin nan ba amma sai fara gwada hankalinsu kuma suka ce eh sun yadda sannan kuma daga baya suka fandare masa me yasa ya musu wannan uslubin dan dan a nuna maka cewa taurin kai yasa suka isa bi shi ba wai da hujja ba wai da dalili ba kuma annabawa suna yin haka ana ana ana yin abu da za a buga hankalin mutane sanannen abu ne hadisi ya zo sai a cikin a hadisul anbiya a cikin sahih bukhari wasu mata guda biyu suka yi jayayya akan wani yaro ɗake nan ɗansu suna zaune a cikin daji sai kyarkeci ta zo ta sace ɗaya yara ne guda biyu jarirai kyarkeci ta ɗauke ɗaya ta cinye ta bar ɗaya kowa a cikinsu sai ta zo ta sure wannan ɗan ta ce shine nata ke naki kyarkeci ta ɗauke ke naki kirkeci ta dauke kowa ba ta yadda ba nata ne kirkeci ya dauke wannan sauran dan kawai kowa ta ce nata ne a lokacin annabi dawud ne sai suka tafi wajen annabi dawud suka kai kara da babba ne da karama a cikin sai ce ke yi bayani ke ma yi bayani annabi dawud ya hukunci ya ce ke wannan ɗa na babban ne ya ba wa babban gaskiya suka tafi ba su yadda da hukuncin da annabi dawuda ya musu ba suka ci gaba da jayayya suka ci aya ko wani annabi annabi suleiman sai suka tafi wajen ɗansa kaga fa dawuda shine baban suleiman kuma me ɗan sai suka tafi wajen ɗan shi annabi suleiman suka je suka ce kaji kaji kaji ga abin da ya faru sai ce yanzu musu kuke akan wannan yaron ko kuma kowa ta kita yadda ɗanta aka ɗauka suka ce sai ce zan yi maganin musu yau da jayayya to anan nan ke so mu kafa muku wato misali da ana so mutum ya rinka buga hankalin mutane ka gwada mutane ka gwada tunaninsu ta yadda zaka iya gano mai gaskiya da mara gaskiya sai ce to shikenan zan yi maganin jayayya a nemo mun wuka a zo mun da almudiya abu huraira a cikin hadisin rawar bukhari yace ban taba jin kalmar almudiya ba sai a wannan rana da annabi yake ba labari ya ce annabi sulaiman ya ce ku kawo wuka zan ma yanka ɗan gabaki ɗaya kowa ma ya huta da wanda aka ɗauke da wannan ɗin shi ma na yanka shi ya mutu ba shi kenan ba kowa kama gaban shi ba wai ya yi nufin ya yanka ɗan ba ne ya yi nufin ya yanka tunaninsu ne da hankalinsu yana cewa a kawo wuka aka kawo wuka ya ɗauka zai dan ɓara wa ɗan sai ƙarama daga cikinsu ƙaramar daga cikinsu wacce da aka je aka yi hukuncin a wajen annabi dawo da aka hana ta ɗan sai ta ce a'a ya annabin Allah Sulaiman kakka yanka kakka yanka kakka yanka na bar mata nata ne karka yanka na bar mata nata ne ita kuma wacce din ta ce a yanka shi eh a yanka din kowa ma ya huta kaga yanzu anan gaskiya ta fito kawai annabi Sulaiman ya ce a ke kika ce a yanka ita babbar ta fara ce eh a yanka din a yanka sai karamar ta ce a kar a yanka sai ya dauki da sai ya bawa karamar ya ce wannan dan naki ne ke kuma ba naki bane wannan dan da danki ne da ba za ki ce a zo a yanka shi da wuka ba malam ka duba me yayi amfani da shi talent to akwai lokacin da in zaka yi hukunci wato kakan duba yaya mutanen suke tunani mai kyau to Allah yana ba wa tunani mai kyau ga mutane da tsoron Allah idan ka bi Allah ka kama Allah to sai Allah ya rinka tsarkake maka tunaninka da yawan karanta tarihin magabata na kware wa qis ala zalik ka je kai ta kiyasi akan wannan haka annabi kun ga anan gurin da ya zo sai musu dabara ba dai kun yarda ni mai gaskiya bane eh yanzu idan na ce muku a bayan gurin nan akwai wanda za su yaƙe ku za ku suka ce amma baka taba mana ƙarya ba tunda kuka faɗa haka ba a taba muku ƙarya ba a to shikenan yanzu na ce muku ni annabi ne mai wa'azi amma abin mamaki mutanen maka ba su yi imani shi sai suka fara ƙaryata shi daga nan Allahu akbar to shine Allah ya ce waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka karanta ka sauƙaƙa fuffukenka na jin kai da rahama ya kai Muhammadu sallallahu alaihi sallama ga waɗanda suka bi ka cikin muminai a nan abin da ake nufi ya yi kyakkyawan mu'amala ga waɗanda suka ainihin wato a bi shi a cikin muminai masu imani kuma karya musu mummunar mu'amala da zai kore su kada ya musu kasawa a kada ya musu ɗagawa ya zama mai tausasawa wannan ma duka ana nuna mai wa'azi ya kamata ya zama mai sauƙaƙa al'amura saboda ya samu mabiya su so shi su ƙaunace shi kada ya zama mai koran mutane walau kunta fazzan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين وسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين a'izzatin alal kafirin Allah ya yi bayanin sifan bayan Allah na kwarai da sannu Allah zai kawo wasu mutane suna son Allah Allah yana son su sifan su adillatin alal mu'minina shine waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina ne masu kankan da kai ga mu'minai malam din mai imani din mu'mini to za ga yana nisantan girman kai yana kankan da kai ga ƴan uwansa musulmi baya daga'i baya kin musu sallama baya kin yi musu magana baya kin halartar jana'izarsu baya kin zuwa wani abin alheri da ya same su baya da girman kai bai da nuna isa kuma yana amsa gayyatar su amma duk mutumin da ya zama mutakabbiri mutagatrisi mutum mai nuna fankama da budawa da isa to bai yi koyi da wannan aya da Allah ce waqfid lana haka limanitta ba'aka minal mu'minina ba kuma ana son shugaba ya zama mai sauƙaƙa al'amari kar ya zama mai girman kai kar ya zama mutakabbiri yanzu ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya zama mai sauƙaƙa mutane hatta kai ga idan bako ya zo neman sa baya iya gane shi a cikin sababbai malam saboda tsabar yana cikin su yana mu'amala da su zaka iya ganin sa yana tatsan nono zaka iya ganin sa yana aiki a gida annabi zaka iya ganin sa yana aikin mata a gida tankade rairaya hura wuta duk annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam annabi yana hawa jaki duba jaki ba jaki ka san jaki ko jaki annabi yana hawa jaki ya taba hawa jaki ya tutsu da shi ma ya fadi ya ji masa ciwo sallallahu alaihi wasallam annabi yana amsa gayyatar yaro annabi yana raka matansa unguwa waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin annabi yana karban bashi idan bai da kuɗi sai je nemi bashi a wurin sabansa ko kai har wajen wanda ba musulmi ba ƙarshen rayuwarsa ma abincin gidansa ya ƙare babu sai da ya je ciyo jingina na abinci kwano talatin a hannun wani bai hude ya ba da rigarsa ta yaƙi ya je karɓo jinginar abinci ya ba da jinginar rigarsa ya ɗauko abinci ya bayar a gidansa a ci duba ƙanƙan da kai duba tawazo annabi yana saka riga mai faci annabi yana ɗinke rigarsa da hannu da kanshi sallallahu alaihi wa sallama waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin waqfid janahaka lilmu'minin a wata aya abin da ake nufi da alkhafdul jana khafdul jana jana a cikin ayar ana nufin at-tawadu kurin ayar nan tana nufin tawadu da kankan da kai kakka zama mai girman kai Allah ya ce al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtu jin girma rigata ne jin daukaka da kambama wannan mayafina ne duk wanda ya jayayya da ni a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ya shiga gona ta ya kama girman kai da nuna isa sai na karya shi haka Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi fa in asauka idan suka saba maka fa qul ka gaya musu inni bari'un mimma ta'malun lalle ni na barranta dangane da abin da ku kasance kuna aikatawa minal kufri wa ibadati ghairillah na kafirci da bautawa wani ba Allah ba Allah ya ba manzan Allah haƙuri zai iya yiwa su ƙaryata ka da haka in sun ƙaryata ka ce lallai wato ni na barranta ni ba zan yi abin da kuke yi ba wannan yana nuna idan mai da'awa ya zo da'awa sai aka ƙi a bi shi to ya nuna cewa fa wannan mummunan aikin da mutane suke shi ba baya yi ba wai a zo su ja ka ba kuma kai da kake wa'azi kuma an jawo ka da kai ake tsiya kuma subhanallahi ai abu ya zama abu ya ɓaci kenan sai ya ce malam wani ai da shi muke babata a nan malam wani da shi muke karta a nan malam wani ai da shi muke ɗan shaye-shayen mu a nan a'udhu billahi malam wani limami ne a masallaci kaza amma wallahi da shi ake neman mata a wuri kaza ko kwanan nan wani ya bugo mun waya yana mun fata yana cewa malam gaskiya muna da matsala da limamin na ce me ya faru ce wallahi malam tare da shi ake haɗuwa a wajen neman mata idan an dawo kuma da asuba ya zo ya baza babbar riga ce sau ya ce a daidai sau amma da daddare in an tafi gudun tsiya zangero road da shi ake haduwa a can Allah kiyaye mu da haka masu imani masu jagorancin mutane ya kamata ku kame kada a rinka ganin ku kuna aikata mummuna la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azim atamuruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون نعم مالا وتوكل
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الله يساكي شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم koda sun karyata ka karka ji tsoron kowa ka yi tawakkali wato akan Allah wanda sifansa al'azizu ne mabuwayi arrahimu mai jin kai da tausayi kira'ar mutanen madina da mutanen sham fatawakkal a nan alaran ma karanta mana da riwayar habs annafi ya ce wa tawakkal a kira'ar ahalul madina wa sham fa tawakkal an gane ko bilfa'i kenan haka yake a cikin dukkan littattafansu na karatu fa tawakkal sauran kuma albaquna sun karanta wa tawakkal alal azizir rahim li yakfiyaka kaidal ada ka dogara ga Allah al azizu ar rahimu dan ya isan maka kaidin makiya kai ma ina gaya maka ka dogara ga Allah al'azizu mabuwayi marinjayi gagara ba dau gagara koyo arrahimu mai jin kai da tausayi ya ishe ka ga duk wani abokin gaba kuma wannan albishir ne ga cewa duk wanda ya dogara ga Allah wallahi Allahu kafihi Allah ya ishe shi duk wanda ya dame ka hada shi da Allah duk wanda ya fitine ka hada shi da Allah duk wanda ya tsaya maka a gaba gaya wa Allah wallahi idan ka gaya wa Allah sai Allah ya taimake ka duk wanda ya zalunce ka haɗa shi da Allah ka ce a duniya nan ka cuce ni ka fi ƙarfi na amma ina da Allah Allah ya isa ka gaya mai ka jamar da Allah ya isa wallahi sai Allah ya karɓar maka hakinka duk tsiyar mutum da zaluncinsa da yake ji ko mai mulki ko mai sarauta ko mai bindiga a hannu ko mai ko mai ko mai ko mai mutum yake da shi ko a anguwa ko a kasuwa ko a ma'aikata ko a gida ko a ina duk wanda ya shiga hakkinka ya danne maka abinka kawai abin da za ka yi yi alwala ka yi sallah raka abi ka ce ya Allah kai kan kafi kowa ya Allah ga wane ya cuce ni ya zalce ni Allah ya isa Allah ka isa mun Allah ka bi mun hakina daga duniya ka fara nuna mun kafin mu je lahira in karbi babban rabo ka ga yadda zai karasa wallahi sai ya lalace malam ku tsaya ku gane wani abu guda duk mutumin da ya cuci mutane baya gamawa da duniya lafiya kuma ku duba ku gani duk wanda yake aikinsa zaluntar mutane azzalimin mutum fajiri mara kirki mai danne aikin mutane wallahi baya gama duniya lafiya kayi da yawa ko kai kaɗan kuma lokaci ne ba mulki ba ko sarauta ko wani abu mutum yake ji yana da shi wallahi ka bashi lokaci ai daɗin duniya ba a da wama ai duk abin da ka gan shi a duniya wallahi baya da mu Allah shine kadai albaki wani yake cewa ai duk abin da aka ce maka shi har abada ne to ka ji tsoron wannan abu duk duniya ba wani abu har abada in ba Allah ba ba wanda yake da albaka wanzuwa da dawama in ba Allah ba to ai Allah shi shi kadai shine amma dan adam a'a dole za a zo lokacin da sai ya tsaya agogo yana kadawa cat cat cat cat ya tsaya a sa mai batir cat cat cat cat cat cat cat a sa masa batir cat cat cat yana yi a sa batir wata rana batir din zai rube wata rana sai a ce kai injin nan ya mutu wata ran za a daina ma yayinsa ba wani abin da yake da wama malam da haka mai haƙuri shi ke dafa dutse da ruwan sanyi ya ci idan ka yi haƙuri ka kai zuciyarka nesa ba komai Allah zai maka duk abin da ya kamata wa tawakkal ala al-aziz rahim alladhi yaraka hina taqum wannan Allah din na al-aziz rahim shine wanda yake yana kallon ka hina taqumu lokacin da ka tashi ila salatika wato lokacin da kake sallah a nan yan uwana ana nuna maka lokacin da ka kabbara Allahu akbar kana sallah Allah yana ganin ka da ka kai sallah mai kyau fa innaka tunaji rabbak kana ganawa ne da ubangijinka haka da yawa malaman tafsiri suka fassara wasu ka ce kamar imam mujahid yace allazi yaraka aina ma kunta ka dogara ga Allah ubangijin da yana kallon ka a duk inda ka kasance wasu kuma suka ce hina taqumu lidu'a wato lidu'aika ko lidu'aihim Allah yana kallon ka lokacin da ka tashi ka miƙe kana kiran su kana yi musu wa'azi ba su bi ka ba wata kallubaka fi sajidin Allah yana kallon ka lokacin da kake jujjuyawa a cikin sallarka ka yi ruku'i Allah ya ganka ka yi sujada Allah ya ganka ka dago daga ruku'i Allah yana ganin ka shine wata kallubaka fi sajidin alfil musallina cikin mutane waɗanda suke masu yin sallah a wajen sujuduka wa qu'uduka wa ruku'uka wa qiyamuka da sauransu Allah yana kallon ka wasu ce as-sajidina al-musallina as-sajidina ana nufin masu yin sallah wa taqallubuka fi sajidina wasu kuma suka ce kamar da Imam Hassan al-Basri ya fassara wa taqallubuka fi sajidin ay tasarrufika wa dhahabika wa maji'ika fi ashabika al-mu'minin tasarrufinka dukkan wato afiyas ɗinka abubuwanka na rayuwa je ka ka dawo ɗinka tafi je ka ka dawo Allah yana kallon ka shine al-azizur rahimu ka dogara da shi dan ku shine as-sami'u al-alimu mai ji kuma mai ilimi sai Allah ya ce mai malam هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون sai Allah ya kawo wata kissa kuma hal ko kuna so unabbi'ukum ukhbirukum in baku labari ala man tanazzalu shayatin in baku labari ga waɗanda shaidanu suke sauka gare su wannan amsa ne ga farkon karatunmu da Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin shi alkur'ani ba shaidanu ke saukar da shi ba ba ba wani shaidan da ya sai saukar da alkur'ani babu to shine Allah ya dawo yanzu yake so ya bamu labari to kuna so mu ba ku labari alaman tanazzalat alaman tanazzalu shayatin yani tanazzalu alaihi shaitan haka suke cewa su kafirai tanazzalu ana nufin tatanazzalu ala kulli affakin asim ai shaidanu suna sauka ne akan dukkan makaryaci affak kazzab asim mai laifi mai sabon Allah ka iya cewa asim mai laifi asim fajir mai fajirci imamu katada ya ce in ba ku gane ba ana nufin wato bokaye da matsafa su ne abokanan shaidan su ne shaidanu suke sauka a kwakwalansu waɗanda suke sato musu zance su zo su jefa su ta ƙarya in kana so ka samu makaryaci a duniya ka je wajen boka to kai fatiya kai kwana kawai haka annabi ya faɗa ya ce shaidanu suna kawo musu gaskiya ɗaya sai su cakuda da ƙarya casa'in da tara amma abin mamaki mutum ya wayi gari rayuwarsa akan boka in zai je kasuwa boka in yana neman kujera ta mulki boka in yana neman kasuwa da sa'a boka boka annabi ya ce duk wanda ya je wajen boka sallarsa ta kwana arba'in babu sallallahu alaihi wasallam sallah ta kwana arba'in ɗaya biyu uku hudu biyar irga wata ɗaya bai isa ba da kwana goma za ka yi sallah duka sallolinka biyar a banza a wata riwayar manzan Allah yake cewa duk wanda ya gaskata boka ya je wajen boka mana ta kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi da abin da ya faɗa to ya kafircewa abin da Allah ya saukarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da bokaye ka raba mu da bin bokaye abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh